أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته cigaba da karatunmu na littafin kashfu shubuhat na babban malami shekul islam muhammad bin abdul wahab rahmatullahi ta'ala alai muna cikin inda malam yake mana bayani akan amsar da za ka ba ɗan bidi'a a cikin shubuhohi waɗanda suka kasance suna yawan maimaitawa a bakinsu mun ji amsar ya kasa ta gida biyu zuwa ga mujmal da mufassar kuma mun ji amsa mujmala a cikin alkur'ani mai girma da malam ya ambata yanzu za mu ji الجواب المفصل إن شاء الله نعم
بسم الله الرحمن الرحيم أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراض اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عنه منها قولهم نحن لا نشرك بالله بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيرهم ولكن أنا مذنب ولكن
نعم
أنا مذنب والصالحون لهم داء عند الله وأطلب من الله بهم فجاوبه بما تقدم وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت ومقرون أن أوثانهم لا تدبر شيئا مقرون بما ذكرت بما ذكرت
مقرون بما ذكرت ومقرون أن أوثانهم لا تدبر شيئا وإنما أرادوا منها الجاه والشفاعة واقرأ عليه ما ذكره الله في كتابه ووضحه فإن قال هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام فجاوزه بما تقدم فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله وأنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعة ولكن إذا أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكر فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الأصنام ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم أولئك الذين يدعون يكتبون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب نعم ملك وأما الجواب المفصل أما أمسى fayyatacciya da za ka ba mawa duk ɗan bidi'an da ya zo maka da shubuha a cikin abin da suke kai na shirkiyat da kufuriyat to ita ce kaga amsa mujmala wancan ayoyi na cikin ali imran sun shafi kowace shubuha duk shubuhar da ɗan bidiya ya zo ma da ita ta kai bugun shi da wa'incan ayoyin to amma amsa mufassala shine kowace shubuha da irin amsarta ta daba ina fata an gane su ce fa inna a'da Allah lahum i'tiradatun kathiratun ala dinir rusul lallai makiya Allah subhanahu wa ta'ala daga cikin bid'a suna da wasu i'tiradat abubuwa waɗanda suke na sabawa ala dinin rusul wato suna da abubuwa na sabani akan addinin manzanni addini na tauhidi abubuwan da suka ci karo itirab wanda suka ci karo da addinin manzanni ya sudduna bihan nasa anhu suna kange mutane daga addinin nan da wa'innan i'tirabat din nasu minha daga ciki qauluhum لا نشرك بال... نحن لا نشرك بالله ya gama zagaye kaburbura ya gama istighatha da auliya ya gama kaza sai ka ji ya ce maka mu fa ba ma shirka da Allah ba ma hada Allah da wani bal kai bari ka ji ma nahnu nashhadu annahu la yakhluqu wa la yarzuqu wa la yanfa'u wa la yadurru illa Allah wahdahu la sharika la rububiyya ya ce ma mu muna shaidawa kan ba wanda ke halitta ba mai azurtawa ba mai amfanarwa ba mai cutarwa sai Allah ta'ala shi kaɗai ba shi da abokin tarayya a cikin haka shi ke ƙaddara amfani ya ƙaddara sharri shi ke halitta shi ke azurta shi ke rayawa shi ke kashewa duk mun yarda da wannan kuma ba mu ce wato ainihin waliyanmu da kutabanmu da nujabanmu da autaduɗinmu suna da wani kaso a cikin haka ba suna faɗin haka bi mil'i fihim cewa su ba shirka suke yi ba kuma wa anna muhammadan sallallahu alaihi wa sallama la yamliku li nafsihi naf'an wala darra kuma mun shaida annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam baya mallake da wani amfani ko cutarwa ga kanshi fadlan an abdul qadir aw ghayrihim ballantana abdul qadir al-jailani kowaninsu daga cikin auliya bukadir jailani ahmadu tijani rufa'i wane ne albura'i da sauransu bukadir jailani ba shi kira zuwa ga abauta mushi ba kama su su bura'i su tijani akwai makamantan wannan cikin littattafansu misali to amma sun haɗu akan cewa dukkan su mabiyansu suna jingina wasu abubuwa na shirkiyat da istighasat da i'timadat da tawakkulat da inabat an gane ko zuwa gare su shi yasa sai ya kawo cewa dan bid'an nan wannan mai shirkiyat din nan idan ka dace shi da hujja sai ce maka ani ba barrike su a matsayin barrike su a matsayin masu halitta da azurtawa ba ko amfanarwa da cutarwa ba su wa'annan auliya uda kai ni na ma shaida cewa hatta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga cikin makhluqun da an ce annabi Muhammad an kai muntaha to la yamliku li nafsihi naf'an wala darra wanda kuma a cheat an bida ba zai faɗi haka ba sai a babun muhawara sai an ka tsiyo shi da hujja sannan neman mafita ya faɗa haka amma ba ya itikadin haka a zuciya shi na fata kun gani ya ce annabi la yamliku li nafsihi naf'an wala dar inda asasan kai ka faɗa haka sai ya yi ma inkari to amma shi din idan ka matsa mai da cewa abin da yake zai iya kaiwa zuwa ga bautar wani Allah alal aqal sai ya ce ma ai na san hatta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baya rike da amfanarwa ko cutarwa ko daga kanshi fadlan an abdul qadir aw ghairihi ballantana jailani da sauransu daga cikin waliyyi wadih sai ya kara da cewa walakin ana muznibun sai dai abin da yasa kaga na darfu da wa'annan waliyai na je ina burgima a kabarin su ina neman su istighatha da isti'ana da isti'aza ina istirzaki daga gare su da istirshadi ba komai yasa ba saboda zunubai na sun yi yawa a wani kaji ya ce yana jin kunyar ya roƙi Allah saboda ya ma Allah laifi wasalihuna su ko mutanen kirki su su jailan ɗancan da sauran waliyansu da shehunansu lahum jahun inda Allah ai suna da matsayi a gurin Allah wa atlubu min Allah ina neman bukatuna ne daga gurin Allah amma bihim da sababinsu ta hanyar su kaga ya sanya su mi wasa'il sun zama wata wasiba wata wasila tsakanin shi da Allah shi ko Allah ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum wannan bai khassa sai ahlu ta'a da ahli ma'siya ba bal su kansu masu saban Allah cewa kul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim masu laifin makiya eh an ji kana laifi to amma shi Allah ta'ala yana so a yi ka tuba ma lallahu ashaddu farahan bi taubati abdihi min ahadikum ضلت راحلته وهو في أرض فلا إلى آخر الحديث zaka sai ya ce su saboda matsayinsu ne sai na kama kafa da su don su kusantar da ni su iyar da ni zuwa ga Allah wa faka shi nufa baka su ma wayancan cewa su kai haula yi shufa'a'una inda fa jawabuhu bima taqaddam amsar da za a bashi shine abin da muka gabatar na cewa su ma mushrikai ne eh ba sa bauta ma wa wa'innan gumakan a matsayin su za su amfanar da su ko su tare musu wata cuta wai suna bauta musu ne don su kusantar da su zuwa ga zuwa ga Allah wa huwa anna alladhina qatalahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka abi jahal wa utba wa shayba wa ghairihim muqirruna bima zakarta su ma sun yadda da abin da ka faɗa cewa wa innan lata da uzza ɗin da manata da hubal ɗin nan su ma la ya khluquna shay'an wa hum yukhlaqun kamar yadda Qur'ani ya ce la ya khluquna wa la yarzuquna wa la yanfa'una wa la yadurrun su ma sun yadda da haka ina fata an gane dan shi wancan ka matsa mai kana abin da yake shirka ne sai ce ni na yadda ba wanda ke halitta sai Allah ba mai azurtawa sai Allah ba mai rayawa sai Allah ba mai kashewa sai Allah su masu abu jahal sun yadda da haka ya ce ani ba na itikadin cewa wannan shehin nawa yana amfanarwa ko ya cutar ko ya kaza ko duk da ƙarya ce fa galiban suna da wannan itikadin za mu zo mu ji insha Allah amma abin da wai yake faɗa misali ya ce mai to ai su ma mushrikan sun faɗa haka ومقرون أن أوثانهم لا تدبر شيئا suna masu tabbatar da cewa gumakansu ba sa iya jeran ba sa iya gudanar da wani abu na caccanzawar yanayi da azurtawa ɗaukaka da sauransu tabbirul umur wa inna ma aradu min haljaha wa shafa'ata kadai suna nufin matsayin wa'innan gumakan ne kuma suna neman ceto daga gare su kamar yadda ka ce wa'incan auliya'un naka wa'innan salihun ɗin suna da jahu a gurin Allah su ma haka suka ɗauka tunda kaga lata ai asali wani mutumin kirki ne da bayan ya mutu suka zo suka yi gunki a ainihin wato ghirarihi suka zo suna bauta mishi saboda haka su ma haka waqra alaihi ma zakarahu Allah fi kitabihi ka karanta mushi abin da Allah ya ambata cikin littafin shi wa waddihu kamai bayanin shi karara akan irin wannan matsalolin ta mutanen annabi nuh ai asali wa innan sunayen gumakan ai sunayen mutanen kirki ne wanda suke masu ibada bayan mutuwar su mun karanta hadisi ana har suka dawo suna bauta musu to ka fayyace mai abin da Allah ta'ala ya ambata fa in qala هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام sai ai ayoyin nan sun sauka akan masu bautar gumaka ne sun yadda su arna ne haka zaka je suna cewa ai su wancan suna cewa ma na'buduhum sai ai shi sufi bai ce yana bautar wato ainihin shehun ne ba ya taqarrabu ilaihim yake cewa to taqarrub da neman istishfa da neman afwan ighatha تقرب da neman aun fima la yaqdiru alaihi illa Allah ai ibada ce ko ba haka ba ita ibada suna ne jami'i amma tana da afrad tana da furu' to duk wani reshe daya daga cikin rassan ibada sunan shi ibada da haka annabi yace addu'a huwa al-ibada al-isti'aza ibada ce al-istighatha ibada ce al-isti'ana ibada ce adh-dhabhu an-nazr dukansu ibada ne in ka karkatar da ɗaya daga cikin wa'annan ga wani Allah kai ma ka yi ibada ga wani Allah ina fata an fahimci wannan guda ka sai ka ji ya ce maka idan zai ce maka misali su wa'incan mushirikan suna ayoyin nan sun sauka ne akan mushirikai da ke bautar gumaka fajawibhu bima taqaddam ka bashi amsa da abun nan da ya gabata shine mi fa innahu إذا إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله إذا يتبتد سوى مشركي سنتبتر سنيد da cewa babu abun ba ainihin wato da rububiyya suna shaidawa da rububiyya dukkanta ga Allah duka ɓangarorin rububiyya azurtawa halittawa ɗaukakawa saukewa rayawa kashewa sun yadda dan mun ji ayoyi a baya ai wala in sa'altum wala in saqul man biyadihi malakutu kulli shay'in duka sun ce Allah ne to in ya yadda da cewa mushrikan nan sun yadda abubuwan nan dukka gabaki ɗayan su na rububiyya Allah kaɗai ke yi wa annahum ma aradu mimman qasadu illa shafa'a kuma ba su nemi komai daga gurin waɗanda suke nufi da bauta ba face sai ceto walakin إذا أراد أن يفرق بين فعلهم وفعل وفعله أما إن يناسو يربط كان بين فعلهم وفعله يناسو يربط كان أيكن su mushrikan da kuma aikin shi da yake yi aikin su wato ainihin ga gumakansu da aikin shi ga waliyan shi misali yana so ya kawo bambanci bima zakara da abin da ya ambata na cewa ai su su can ayoyin sun sauka akan masu bautar gumaka ne sun rike su suna bauta musu ni kuma ba haka bane to fadhkur lahu anna al-kuffara ka ambata mushi cewa ai su wa'annan kafiran minhum man yad'u al-asnam daga cikin su akwai wanda yake roƙon gumakan yakan zo yayi du'a du'a bi ma'ana na at-talab wa minhum man yad'u al-awliya a cikinsu akwai masu roƙon waliyai waɗanda suka kasance wato ainihin makhlukun allazina qala Allah fihim ulaika allazina yad'una yabtaghuna ila rabbihim alwasila waɗannan wanda mushrikan nan ke bauta mawa ko wanda suke roƙo su waɗanda ake roƙo din su waɗanda ake bauta mawa din yabtaghuna ila rabbihim alwasila su da kansu suna neman kusanci zuwa ga ubangijinsu ayyuhum aqrab cikin su waye fi kusa da Allah kaga su wa'annan waɗanda ake roƙon amma ba wanda suka yadda abauta musu din ba a fassara wannan aya mafi dacewa kenan cewa ana nufin kamar su annabi Isa kamar su Uzair kamar su mala'iku da ainihin mushrikai ke bauta musu da kafirai duk da ba su yadda abauta musu din ba to ita ayar raddi ce akan masu bauta musu din waɗannan da kuke bauta mawa su da kansu fa suna kamun kafa ta hanyar aikata ibadu ta hanyar neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu wata'ala don su tsira a gurin shi to waye fa kusanci da Allah tsakanin ku da su su suna neman suna neman isa zuwa ga Allah ta hanyar bauta musu kuma kuna neman isa zuwa ga Allah ta hanyar bauta musu haka ku nesa kuke kenan ina fata an gane kuma ya ƙara da wayar juna rahmata wa yakhafuna azaba daga wa'annan bayin Allah ne na gwada to kaga ai wa'annan su ma ba bauta musu suka yi kai tsaye da ma'anar cewa su za su kai su aljanna ba sun bauta musu ne wai don kusancin su zuwa ga Allah subhanahu wata'ala wa yad'una Isa ibn Maryam wa umma suna bautar annabi Isa dan Maryam da mahaifiyar shi kiristoci kenan wa qad qala ta'ala ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل نبا ميشي بكو ويدعون قال رحمه الله ويدعون عيسى ابن مريم وامه وقد قال تعالى المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صديقه كان ياكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا الله هو السميع العليم.
من كرنت آية عند كلها سورني إياها نعم.
واذكر له قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون وقوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب نعم alati wa yad'una Isa ibn Maryam wa ummuhu suna bautar annabi Isa da mahaifiyar shi na Maryam wa qad qala ta'ala mal masih ibn Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi rusul annabi Isa dan Maryam alaihi salam shi fa ba kowa bane face rasul manzo ne qad khalat min qablihi rusul wannan ma din tana nuna bai ketare manzanci ba ba tana nuna manzancin ba wani abu bane an gane ko tana nuna bai ƙetare manzancin ba duk da in ka san manzancin martaba ce mai girma to amma dai matsayin shi bai shallake matsayin sauran manzanni ba a matsayi irin na risala din duk da ita kanta risala mutafawitul yani maratib bainahum to annabi isa ba kowa bane ma'ana ba Allah bane ba abun bauta bane illa rasulun shi dai dan aikin Allah ne hako ɗan aike ba za ta yi ya juye ya zama shi ya aiko kanshi ba ina fata an gane kad khalat min qablihi ar-rusul haqiqa manzanni sun gabace shi an yi su annabi ibrahim annabi nuh annabi salih annabi shu'aib annabi musa duka sun gabace annabi isa wa ummuhu siddiqa mahaifiyar shi kuma siddiqa ce matsayin da yake wato anin daga shi sai na annabta a wannan tsarkake su ne daga tuhuma irin ta yahudu kana ya kula ni ta'am sun kasance suna cin abinci wanda ga yana cin abinci akwai nau'i na gazawa a tattare da shi don bai samu abincin ba zai ji yunwa shi ko Allah ta'ala ba abin da yake wato sifa ta gazawa gare shi ungur kaifa nubayyinu lahumul ayat ka duba ka gani ya rasulullah sallallahu inda muke bayyana musu ayoyi kun manzur anna yufakun kuma ka ƙara dubawa ka ga yadda ake karkatar da su ga gaskiya amma sai shugabanninsu da manyansu su jirkitar da su kul ka ce musu a ta'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum darran wala naf'a ka ce la yamliku laka naf'an wala darra shi shehin naka to Allah ya ce a ce maka yanzu za ku dinga bautar wani abu koma bayan Allah abinda bai iya amfanar da kai komai ko wata cuta لكن أي وند لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا لا لا يستحق أن يعبد وهكذا والله هو السميع العليم الله تعالى شيني ميجي وما ميغن واذكر له قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ranar da Allah zai tattara su gabaki ɗaya da su mushrikai da waɗanda ake bauta mawa thumma yaqulu lil mala'ika sannan sai Allah ya ce wa mala'iku a ha'ula iyakun kanu ya abudu shin waɗannan ku suke bauta mawa tunda suna za'amun cewa suna bautan mala'iku su kuke bauta mawa kalu subhanaka anta waliyuna min duni shi tsarki ya tabbata gare ka ya Allah mu kai ne majibuncinmu kai ne abin bautanmu ba su ba ba ruwanmu da su bal kanu ya'buduna aljin a'a sun kasance suna bautar aljannu ne aktsaruhum bihim mu'minun mafi yawancin su suna yin imani da aljannu bal kanu ya'buduna aljin duk da a hakika akwai masu bautar mala'iku din daga cikin mushrikan makka a ce mala'iku ba masu san suna yi ba su ba su san ma suna bauta musu ba shi yasa suka ce anta waliyuna min duni ko kuma a sun sani din amma ba su yadda ba daga suka ce mu kai ne muka yadda da kai kai ne muka jubunta ba su ba ba ruwanmu da su mafi yawancin su ma aljanu suke bauta ma waɗin ba mu ba ina fata an gane amma dai ba su yadda da bautar ba ala ayyati har wa qawluhu ta'ala wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam katina lokacin da Allah zai ce ma annabi Isa ya kai annabi Isa dan Maryamu أأنت قلت للناس اتخذوني واتخذوني وأمي إلهين من دون الله شنكيني كسيما ومتاني أنا نفي النصارى kurikeni da mahaifiyata a matsayin ababen bauta guda biyu koma bayan Allah? Kwana, sai annabi Isa ya ce, Subhana, sarki ya tabbata gare ka ya Allah, ina tsarkake ka daga wannan badakala. ma ya kunu li an akula ma laisa li bi haq bai kamata gare ni ba in faɗa abin da ba haƙƙina ba in ce a min ibada ba haƙƙina ba ce in kuntu qultuhu faqad alimta in ma dai na faɗa Allah kai ka sani in ban faɗa ba ma ka sani mafhumul mukhalaf ta'lamu ma fi nafsi ka san duk abin da ke cikin raina ba abin da zan boye maka ya Allah wala a'lamu ma fi nafsika ni kuma ban san abin da ke cikin ranka ba saki ayar sifa yanda ta zo ban san abin da ke cikin ranka ba amma laisatin nafsu kal anfus an gane ai innaka anta allamul ghuyub Allah kai ne wanda yake mafi sani mafi cikakken sani akan abin da yake gaibu ne na'am
قال رحمه الله وقل له أعرفت أن الله كفر من قصد الأصنام وكفر أيضا من قصد الصالحين وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قال الكف- فإن قال الكفار فإن قال فإن قال الكفار يريدون منهم وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر لا أريد إلا منه والصالحون ليس لهم من الأمر شيء ولكن أقتلهم أرجو من الله شفاعتهم فالجواب أن هذا قول الكفار سواء, سواء بسواء واقرأ عليه قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى وقوله تعالى ويقولون هؤلاء شفاعاؤنا عند الله to bayan ka mai wannan bayanin fa kullahu ka kara mai da cewa a arafta anna Allah kafara man qasada al-asnam cikin wayannan ayoyin da muka kawo yanzu ka gane ka san da cewa dai Allah ya kaffara ya kafirta masu bautar gumaka zai ce eh wa kaffara aidan man qasada salihin kuma Allah ta'ala har yau har yau ya kafirtar da waɗanda suke nufatar mutanen kirki da bauta kan wanda suka nufi annabi Isa da sauransu Allah ya ce kafirai ne kuma wa qatalahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya yaki ya yaki mushrikai ya yaki yahudawa ya yaki kristoci fa in qal idan yace yana mai wan- wanke kanshi al-kuffaru yuri- al-kuffaru yuriduna minhum ai su kafirai suna neman amfani daga waɗannan da suka rika a matsayin ababen bauta ne wa ana ni kuma ashhadu an la ilaha ashhadu anna Allah huwa an-nafi'u ad-dar ai na shaida cewa Allah ta'ala shine mai amfanarwa shine mai ainihin wato cutarwa al-mudabbir shine mai gudanarwa la uridu illa minhu bana neman komai sai a gurin shi was-salihuna laysa lahum min al-amri shay su salihan bayi ba su rike da komai a hannunsu amma in ka haɗu da wani sufi ya kara ya gaya ma haka sai mai meye ma'anar kutubi ka rabu da shi meye kutubi Ha, kowace firka ta sufaye ta yanzu ana zancen sufaye in muna kwandemin sufaye mafin sufaye na yanzu yanzu babu wasu sufaye mu'tadilun babu kowane sufi tijjaniya yake qadiriyya yake naqshbandiyya yake rufa'iyya yake wacece yake suna da aqtab din su to me ma'anar kutubi ma'anar kutubi mai gudanar da al'amura shi ke jujjuya al'amura wai Allah ya ba shi tasriful kau na wani yanki Ha. kenan dai sun ɗauke shi a matsayin annafi'u addar ina fata an gane to irin wa'annan maganin kamar da muka na yi bayani a farko i- wato tilastuwa suke yi zuwa ga su fito da su ce to ai shi sufin la yamliku ba abin da yake mallake da shi laysa lahum min al-amri shay su as-salihun walakin aqsiduhum arju min Allah shafa'atahum sai dai ina nufatar su ne da kusan neman kusancin su dan ina fatan ceton Allah subhanahu wa ta'ala daga gare su su sa baki Allah ya cece ni fal jawab amsa anan anna hadha qawlul kuffari sawa'an bi sawa' ai wannan ita ce dai asalin magana kafirai to kuma ma sai ka bauta mishi ne sannan in kana neman ceton shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba zai ceto ba to aina ne aka ce a bauta mishi Ai, akwai wanda suka zo suka tambaye shi abu huraira ya tambaye shi ayyun nasi as'adu bi shafa'atika ya rasulullah waye yafi dacewa da samun ceton ka ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin mutane sai ce aktharuhum alayya salatu as-salatu salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ibada ka daji da ibada wani ya ce ina so ne makwabtaka da kai ya rasulallah annabi ya ce a inni ala nafsika bi kasrati sujud to ai koyi da annabi mana a zauna lafiya sallallahu alaihi wasallam to wannan maganar da kai na cewa su gumakan su shehun nan salihan bayi ba su mallake da komi ba su ina bauta ina wato ainihin neman kusancin su da neman tabarrukin su ne dan su cece ni a gurin Allah suka ce ai wannan shine maganar kafirai waqra alaihi qawluhu ta'ala والذين اتخذوا من دونه أولياء waɗanda suka riki wasu ababen bauta koma bayan Allah auliya a Qur'ani wani lokaci sukan zo da ma'anar al'aliha ma na'buduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa ba komai yasa muke bauta musu ba sai dan su kusantar da mu zuwa ga Allah zulfa maf'ulun mutlaq kusanci wato ta'kidi ne wannan kusanci kawai muke nema zuwa ga Allah daga gare su ba wai muna bauta musu ba to shi ma wannan ai haka yace wa yaquluna haula'i shufa'a'una 'inda Allah Allah yace zaka ji suna cewa waɗannan su za su cece mu a gurin Allah shi ma wancan cewa yayi walakin aqsiduhum arju min Allah shafa'atahu haka a saki wa innan gumaka a koma zuwa ga Allah wallahu a'lam